بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu a yanzu yammaci ne na asabar wacce ta daidai da goma ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da ashirin da bakwai ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da sittin daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a jihar kaduna a najeriya makarantar da ta fi shahara da darul hadithi salafiya wannan karatu ne na tafsirin alkur'ani wanda malam ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da ya ma take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna addu'a ta musamman allah maɗaukakin sarki ka gafarta wa malam Allah ka yafe mishi kusakuran shi ka ɗaukaki darajojin shi Allah ka kai haske kabarin shi ka shigar da shi aljanna ka nisanta shi daga wuta idan yan uwa ba su manta ba a kwanaki hudu baya muna karatu har yanzu a cikin sura ta biyu daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani sura ta biyu wato suratul baqara surar da ta sauka bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar makka zuwa madina mun karanta aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu haka ta ɗari biyu da tamanin da uku wato wannan doguwar aya wacce malaman fiƙihu da malaman tafsiri suke kiranta da ayatu daini mun karanta ayar da take bayanta faɗin Allah maɗaukakin sarki wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban sarihanun maqbuda mun karanta waɗannan ayoyi mun fassara su mun fitar da ma'anoni waɗanda suke ɗauke da su a jiya idan ba ku manta ba mun fara bayyana darussa da za mu amfana daga karanta waɗannan ayoyi da saƙonni da ayoyin suke ɗauke da shi ajiya sai hadari ya taso muka dakatar da karatun don haka a yau za mu ɗora daga inda muka kwana ajiya idan ba manta ba ajiya mun bayyana fa'ida ta farko daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi mu musulmi. darasi na farko mun ji halaccin mu'amala da bashi wannan mu'amala da bashi ɗin cinikayya ce wacce ake kira da assalamu wato na baka kuɗi a yanzu sai mu yarjejeniyar wasu kaya da za ka kawo min waɗanda za a iyakance adadinsu da nauyinsu idan na aunawa ne da kuma iyakance lokaci da za ka kawo min da baka kuɗi a yanzu sai ka kawo min waɗannan kaya daidai da gwargwadon lokaci da muka yi alkawari ko muka yi yarjejeniya wannan nau'i na kasuwanci wannan aya ta zo da bayani game da halaccin shi kamar yadda muka bayyana hadisi da aka samu daga sahabi abdullahi dan abbas allah maɗaukacin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce wannan doguwar ayar ta sauka ne don ta yi bayanin halaccin assalamu wato wannan nau'i na ciniki al'imamul bukhari ya kulla babi game da wannan nau'i na kasuwanci a cikin littafin shi aljami'us sahih ko kuma littafin da ya fi shahara da sahihul bukhari da ya kulla wannan babi sai ya biyo baya ya yi ta'aliki ya ambaci asarin sahabi abdullahi ɗan abbas asarin da aka samu wasu malamai sun ambace shi da cikakken isnadi don haka wannan fa'ida ta farko ta bayyana mana halaccin cinikayya ta assalamu to sa'an wannan ayar ta bayyana mana halaccin mu'amala da bashi bashin nan na anshi kayanka a yanzu sai ya zan nan gaba za ka yi min lamuni na kawo maka kudin kayan daga baya ko kuma a'a na karɓi bashi na kuɗi wasu ma malamai suka ce hatta bashin sadaki bashin sadaki to ya shigo ƙarƙashin wannan ayar ina fata mun fahimta ma'ana a iya ɗaura a wuri a faɗi sadakin amma sai a yarjejeniyar lokacin da za a kawo wannan ya halatta ina fata an fahimta darasi na biyu daga cikin darussa da za mu amfana da su kamar yadda ajiya muka bayyana mun ji cewa waɗannan ayoyi sun bayyana mana lallai wajibi ne a iyakance lokaci a ayyana ajali sananne game da duk wata mu'amala ta bashi da za a yi lallai ne a san yaushe za a dawo da wannan bashi wannan bashi kaɗan ne ko mai yawa bashi ne tsakanin kowaye lallai ne a san yaushe ne za a dawo da wannan bashi kuma lallai ne a rubuta wato wannan bashi mun ji rubutun bashi idan bashi ne gama gari to wannan mustahabbi ne amma idan wani rubutu ne na wata yarjejeniya ko wata mu'amala ko wani wakilci ko danka amanar dukiyar marayu a hannunka ko kuma dukiya da wani wakafinta to lallai rubuta yarjejeniya a wannan hali wajibi ne to sa'an mun ji darasi na uku da za mu amfana da shi daga cikin waɗannan ayoyi umarni da Allah maɗaukakin sarki ya bayar ga mai rubutu, lallai ne ya yi rubutu a tsakanin wanda ya ba da bashi da wanda ya karɓi bashi ya yi rubutu a tsakaninsu da adalci, kada ya karkata ga ɗaya daga cikinsu, imma dai saboda ƙauna, imma saboda kusanci, imma dai saboda kasantuwar mun fito gari ɗaya. imma saboda ƙabilar mu ɗaya ko kuma imma ƙiyayya da adawa da nake da wannan sai na karkata ga ɗayan na ƙyale shi Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ga masu rubutu kada su karkata ga ɗayan su ba shi wato asalin haƙƙin da ba na shi ba idan ya haka Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi a ranar alƙiyama. Alkhamisa darasi na biyar daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta muka fassara malamai suka ce annallazi yuktabu qawluhu huwa man alaihi alhaqqu min ad-dayn aw waliyuhu aw wakiluhu lallai ne wanda za a rubuta maganar shi wato wanda za a rubuta abin da zai faɗi to lallai shi ne wanda bashi yake a kan shi kamar da muka bayyana ba kai da ka ba da bashi ba kai da za ka ci bashi allazi alaihi alhaqqu to kai ne za ka faɗi mai rubutu yana rubutawa idan har kai ba za ka iya faɗi ba to waliyinka shi zai tsaya a makwafinka ko kuma wakilinka ya wakilce ka ya yi imla'i a madadinka ina fata mun fahimta don haka yadda aka horar da kai ka ji tsoron Allah a sa'ad da za ka faɗi ana rubutawa to haka waliyin wanda zai ci bashi idan yaro ne kankani kaga mahaifin shi ko wasiyin shi kenan ma'ana wanda aka yi mishi wasiya da ya ci gaba da kula da tarbiyya da lura da al'amuran wannan yaro to kaga shi zai yi imla'i a rubuta idan ba kankanin yaro ba ne idan kurma ne idan bebe ne to wakilin shi shi zai rubuta kaga anan ba waliyi ko wasiyi ba sai a ce wakili ina fata an fahimta yadda aka horar da kai da za ka yi imla'i a rubuta to haka aka horar da waliyi da wakilai na idan sun tashi faɗin bashin da za su ɗaukar wa wanda suke wa walici da wanda suke wa wakilci to lallai su ma su ji tsoron Allah السادسة درسي نشد أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق والأحكام lalle al'i'atiraf, ikirari, kai ikirari wa kanka abu kaza, kayi abu kaza, ko kuma ka ci bashi kaza, to wannan yana daga cikin hanyoyi mafi girma waɗanda na daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da haƙoƙi, wane na da haƙi akan wane kuma na daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da hukunce-hukunce na addinin musulunci. a sa'ad da aka ce kai da za ka ci bashi ka rubuta malamai sai suka ce wannan yana matsayi ne na ikirari na al'i'tiraf mana kaman kai da kanka kai kai ikirarin cewa bashi kaza yana kanka ina fata an fahimta kaga ba wanda ya dora maka kai ka dora wa kanka don haka idan rikici ya taso to zai fi sauƙi a tabbatar da haƙƙin wani a kanka tun da tun farko kai ka faɗa a matsayin ikirari a kanka ina fata an gane shi yasa malamai suka ce ikirari tabbatar da wani haƙƙi ko wani hukunci ko wata doka a kanka na daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da wane na da haƙƙi a kan wane ko kuma wane hukunci kaza na musulunci ya hau kan shi ina fata an gane wannan nasoshi da yawa na alkur'ani da sunna sun tabbatar da haka kaga dai daga ciki akwai wannan ayar da Allah ya ce falyaktub wal yumlilil ladhi alayhi alhaqu mai rubutu ya rubuta kai da haƙi ke kanka ka faɗi a rubuta kaga ikirari a kanka kenan to sa'an nan mu lura da hadisin da al'imamul bukhari da muslim suka ruwaito hadisin sahabi ma'iz ibn malik na'am na ce sahabi ma'iz ibn malik sahabin da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya manzan Allah na yi zina annabi sai ya kau da kai ya ƙara taro annabi ta nan ya ce ya rasulullah na yi zina annabi ya kau da kai ya ƙara fuskanto annabi ya ce na yi zina yanzu me yake yi wa kanshi ikirari yake wa kanshi annabi ya ce ku sansana bakin shi ba giya ya sha ba jama'a mun fahimta mu kalli yadda musulunci yake ba da kula game da mutuncin musulmi da wani zai zo ya ce jama'a na yi zina shikenan sai a yadda shikenan sai a ɗauka sai ka ji an tashi an tafi ana yadawa a majalisai da anguwanni da dandali da guraren hirarraki amma saboda kula da mutunci da martabar musulmi annabi ya ce a sansana bakin shi ba giya ya sha ba ma'ana ba taɓin hankali ke damun shi ba jama'a mun fahimta da kyau aka sansana bakin shi bai sha giya ba annabi ya ce ba shi da taɓin hankali suka ce lafiyan shi lau ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lafiya ta lau inda ma wani laifi na yi nake son Allah ya tsarkake ni kaga yadda musulunci ke kula da mutunci da martaba a yau mutum bai yi ba sai a tafi ana yadawa a ce yayi ka ji hirarraki iri-iri a bakin mutane ai wani mazinaci ne wani mayaudari ne wani macuci ne wani kaza ka ji gulmar maki iri-iri a bakin musulmi ta musulmin ma masu azumi kana azumi kana gulma kana azumi kana cin namun mutane wani haramun ne kana azumi ko baka azumi haramun ne gulma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sa a tafi da shi a jefe shi saboda ya taba aure da aka tafi da shi aka je aka tara shi ana jifa ana jifa da ya ji zafin jifa sai ya gudu sahabbai suka bi shi suka tare shi a wata kwana suka jefe shi har sai da ya mutu da aka dawo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzon Allah ya ce da ya gudu ya ba ku kyale shi ba dama ba mu gani ba shi ya ce ya yi ina fata mun gane shi ya ce ya yi zina ba mu gani ba da ya tafi ya je ya yi istighfari Allah zai yafe mishi ina fata mun fahimta yanzu kun ga a cikin wannan hadisi annabi ya tabbatar da hukunci na arrajimu hukunci na jefewa a kan shi amma akwai wasu shaidu ne da suka zo suka ba da shaida akwai wani marubuci ne da ya zo ya rubuta cewa wana ya yi zina ta wata hanya aka bi aka tabbatar mishi da wannan hukunci al'iƙirar al'iƙirar don haka al'iƙiraru والإعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق والأحكام نفتا من فهمتا sannan ka ɗauki misali na biyu hadisin can na waccan mata wacce ta yi zina annabi ya umarce ta da tafi ta je in ta haife cikin ta dawo bayan ta haife ta dawo annabi ya ce ta tafi ta je ta shayar da ɗan idan ya yi wayau ya isa cin abinci ta dawo ta je ta dawo annabi ya sa aka karɓi ɗan ya jefe ta kaga annabi ya tabbatar mata da hukunci sakamakon al'iƙiraru ba tare da shaidu hudu ba ko shaidu biyu babu wani marubuci ba wanda ya ganta a ita ta yi Allah kaɗai ya sani sannan ta zo ta bayyana ta yi ikirari wa kanta. ina fata jama'a mun fahimta kun ga wannan gaba daga cikin darasi da ke da alaƙa da wannan ayar shine inda Allah ya ce falyaktub wal yumlilil ladhi alaihi alhaqu malamai suka ce wannan na daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da hukunci ko ake tabbatar da wane yana da haƙƙi akan wane wannan hanya ita ce ikirari kai ikirari kai itirafi ina fata an gani shi yasa babu wata hanya da zaka soki wani ka ce wani mazinaci wani macuci wani kaza wani kaza sai ɗayan hanyoyi guda biyu in ma ya zo ya ikirari da kanshi in ma ya zankai da wasu kuna da shaidu guda hudu shaidu na gani da ida keke da keke ba an ce yayi ba ba an ce ka ce ba ina fata mun fahimta idan babu irin wannan shaidar jama'a to ba daidai ba ne kutsawa cikin mutunci da alfarma da martabar musulmi wannan haramun ne ina fata mun fahimta shi yasa kana musulmi da za ka ga wani ka tarar da shi yana zina zina haƙiƙatar ra'ayal aini azzakarin shi a cikin farjin wacce yake zina da ita idan ba ka da cikamakin shaidu uku da za ku haɗu ku zama ku hudu da za ku ba da shaida musulunci ya bayyana haramun ne ka tafi kana ba da labari sai dai ka ja bakinka kai shiru don in ka ba da labari in ma ka kawo cikamakin shaidu da za su tabbatar da wane ya yi zina in ma a yi maka bulala tamanin na ƙazafi kaga ka gani wannan ba wai ba ne ba jita-jita ba ce to amma kana da shaidu shi yasa jama'a wallahi mutuncin musulmi yana daga cikin abubuwan da musulunci ya ba shi muhimmanci kwarai da gaske ku tuna da hutubar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hajjatul wada annabi ya tara al'ummar duniya annabi ya tambaye su a cikin wani wata muke suka yi shiru suka ce sai da muka zaci annabi zai ambaci watan da yake da wani sunan da ba mu san shi ba annabi ya ce ba watan zulhijja ba ne suka ce iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shin a wace rana kuke suka yi shiru suka ce sai da muka zaci annabi zai faɗi ranar da sunan da ba mu sani ba ya ce ba ranar aikin hajji ba ne ba ranar yawmun nahari ba ce a wani gari suka ce ya ce makka annabi sai ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha annabi yace da jinainanku da dukiyoyinku da mutuncinku a kanku haramun ne ma'ana haramun ne ku zub da jinin junanku kuna musulmi haramun ne ku ci dukiyoyin junanku da zalunci kuna musulmi haramun ne ku kutsa ku ci mutuncin junanku kamar yadda harami yake da hurma yake da haramcin kada a keta alfarmar shi kamar yadda wannan wata na bulhijja yake da alfarma kamar yadda wannan rana yawmul hajjil akbar yawmun nahari ranar layya ranar babbar sallah take da alfarma annabi ya ce yadda suke da alfarma haka jinenanku da mutuncinku da dukiyoyinku suke da alfarma a kanku me yasa musulmi suka yi watsi da wannan musulmi yana ganin zai iya cutar dan uwan shi musulmi ya ci dukiyar shi musulmi yana ganin zai iya kutsawa cikin mutuncin dan uwan shi musulmi musulmi na ganin zai iya zubar da jinin dan uwan shi musulmi wannan jama'a haramun ne musulmi ka shiga cikin mutuncin dan uwanka musulmi wannan haramun ne haramun ne jama'a shi yasa malamai suka ce wallahi mutunci ya fi dukiya saboda istinbatsi da suka yi a cikin wannan ayar don ku auna dukiya ka kalli Allah maɗaukakin sarki ya asalin kafa mata shaidu ya ce ku kafa shaidu kuma mimman tarzo na mina shuhada waɗanda suke adilai to ka auna haka a lokacin da za a shiga mutuncin wane ko a lokacin da za a tabbatar da haƙƙi na jinin wane yana kan wane nan ma dole yana da buƙatar shaidu kenan yadda mutunci ke da martaba a musulunci haka dukiya take da martaba ina fata mun fahimta don haka jama'a musulmi mu yi kokari mu lura kada ya zamto muna cin mutuncin junanmu yan uwanmu musulmi a cikin hadisi annabi ya bayyana musulmi na gari wanda sunan musulunci ya tabbata a kan shi keke da keke ba majazan ba annabi ya ce al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi nagari shine musulmin da ɗan uwan shi musulmi suka kubuta daga harshen shi da hannun shi baya amfani da harshen shi ya cutar da su bai musu ƙarya bai musu ƙazafi bai cin mutuncinsu bai cin namansu bai yin gulma a kansu bai yaɗa jita-jitar ƙarya a kansu min lisanihi to sa'annan bai amfani da wata gaba daga cikin gaɓoɓin jikin shi ya cutar da su wannan shine musulmi na gari don haka musulmi ku ji tsoron Allah mu sanya wa harsunan mu linzami mu ji tsoron Allah mu daina sakin harsunan mu akan ƴan uwanmu musulmi wannan haramun ne ba daidai bane don haka dai kun ji itirafi na daga cikin hanya ta farko idan mutum ya zo ya itirafi shikenan idan ko ya aikata wani laifi bai yi itirafi ba ko ka ga sa'ad da ya aikata haramun ne ka tafi ka yada haramun ne ka bayyana dole sai kana da shaidu waɗanda za su haɗa da taka shaidar akan abin da wane da za ka zo ka faɗi in kuwa baka da shaidar haramun ne ka ba da labari sai dai ka ja bakinka kai shiru Allahumma sai a hali ɗaya mutumin da ya tarar da matar shi tana zina da wani ko wani ƙato na zina da ita a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce shaidar shi shi kaɗai tana matsayin shaidu ne guda hudu a gurin Allah saboda shi mijinta ne ina fata mun fahimta asali dalilin haka wani sahabi ne ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya manzon Allah mutum ne ya tarar da iyalin shi da wani ƙato ya yi shuru ya mutu da baƙin ciki da takaici ya yi magana ya faɗi ya zama cikin matsala don bai da shaidu shi kaɗai ya gani don ba zai iya haƙuri ga ƙato na zina da matar shi ya tafi neman shaidu da za su ƙarfafe shi ba annabi sai ya shiru bai ce mishi komi ba ashe abin na cin shi iyalin shi ya gani da wani da wata iyalin shi ya gani da wani can kuwa sai ya ce ya manzon Allah ta yi zina na kama ta da wani annabi sai ya ce albayyinatu awil haddu ala zahrika ko dai ka kawo albayyina ka kawo dalilai da shaidu da za su tabbatar da maganan nan da kai akan matarka cewa ba kazafi kai mata ba ko kuma sai an bulala bayanka anan sahabi sai gato da wanne zai ji ga zafin ganin kwarto da iyalin shi ga kuma ana jiran shi ko ya kawo shaidu ko a yi mishi bulala tamanin na kazafi yana cikin wannan hali Allah maɗaukakin sarki sai saukar da waɗancan ayoyi na suratun nur Allah yake cewa wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin Allah ya ce waɗanda suke jifan matayensu da alfahisha da zina Allah ya ce shaidar su su kadai to tana matsayin shaidu hudu ne a gurin Allah masu gaskiya ne ba makaryata ba ne ina fata mun fahimta yanzu kaga a nan ne kadai idan kaga wani na wani aiki idan iyalinka ne to kai kadai za ka iya ba da labari za ka iya faɗi don ai hukunci amma idan ba iyalinka ba ne ba ka da shaidu e to ka ja bakinka kai shiru ko abokinka bai halatta ka faɗa mishi ba wannan wani ladabi ne da dole ne jama'a musulmi mu tarbiyyantu da shi wane yana zina mazinaci ne an san shi wane kaza wane kaza ma'ana an sani da isha'at da gama garin labarai da suka yadu amma kai a hirɗinka ka zauna kana ba da labari wane mazinaci ne wane ɗan luwaɗi ne wane ɗan kaza ne wannan haramun ne a kanka don in aka kama ka kana faɗi to za a riƙe ka sai ka kawo shaidu ko a yi ma bulala da ana yin haka da musulmi jama'a kowa zai shiga taitayin shi amma sai kaga mutum ya saki bakin shi yana ta labari yana ta surutu kuma ga mala'iku na rubutawa in ba a yi ma hukunci a duniya ba a lahira sai an maka wallahi sai an maka haka iya tafiya kana yaɗa wane yayi wane yayi wane yayi ya bi yayi laifin amma ya bi cikin dare ya nemi Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi tuni kai kuma kana yadawa sai ka sha mamaki a ranar alkiyama ‘yar iska ce ‘yar alhaji ce mai yawon dandi ke kuma matar aure ustaziya mahaddaciya alkur'ani kina tilawa kina sallah kina azumi kina biyayyar miji da iyaye amma kin tafi kina gulmar wata bayan ta tuba a ranar kiyama Allah ya yafe mata ke kuma sai a ce to gulmarta da kika yi sallolin nan da tilawar alkur'ani da sadaka da biyayyar iyaye da biyayyar miji sai a ɗiba sai a ba karuwa ta tafi aljanna ke a wuta da ke akwai haɗari jama'a wallahi akwai haɗari akwai haɗari shi sa ba ƙanƙanin abu bane ka ce wane yayi abu kaza wane yayi wane yayi haka ta taba faruwa da wani ana wane ya luwaɗi ana ta labari na ce mm wani ya zo yana faɗa mu na ce wani ka ji tsoron Allah ya ce kai abin fara kalmutawatir da larabci haka ya faɗi wallahi jama'a sai na ce habawa na sai ka ce ba mai addini ba ya ce a ai kaza ai ai ai ai na ce ka ji tsoron Allah wallahi sai kasa fahimta ta gaba ɗaya sai ya tafi sai ya tafi jama'a ba a yi shekara guda ba shi ma sai gashi ana yada wata jita-jita a kan shi sai gashi ya zo yana kuka da hawaye da ne jama'a yana wallahi ƙarya ne na ce wallahi na san ƙarya aka yi ma amma ka tuna kai ma ka tuna akan wane da kai ta yadawa ya ce wallahi ya tuna a gane yanzu wallahi na ce to ka gani isha'at ne musulunci ya tarbiyyance mu akan kama harsunan mu jama'a a cikin hadisi annabi ya ce kufa alaika haza ya faɗa ma mu'azu ko huzaifa mu'azu ko huzaifa mu'azu ya ce kufa alaika haza sai sahabin ya ce a rasulallah wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi abinda muke magana da shi ya Allah annabi za a kama mu da shi annabi ya ce sakilat ka ummuk kai canka me ke saurin kifa fuskar mutum a wuta akan fuskar shi ko akan hancin shi in ba abin da harsuna suke girbarwa mutum ba musulmi mu kiyaye harsunanmu mu kiyaye harsunanmu don haka ko ka ga wani na laifi ka gani da idanka to wallahi ka ja bakin ka kai shiru kai ma ai kana yi ko ko wanda bai laifi ne sai dai annabawa kuma annabi ya ce wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah kuma me yasa ne wai muke son muke jin daɗi in ana yaɗawa akan wane yayi abu kaza wane yayi sai kaga wasu suna jin daɗi wane ya ci kuɗi ana jin daɗi wane ya yi laifi wane ya yi zina wane ya yi me yasa muke jin daɗi jama'a wannan alama ce ta munafunci a cikin zukatanmu wallahi alama ce ta munafunci duk wanda ya ji haka akwai alama ta munafunci in ka ji musulmi ɗan uwanka ya shiga wani hali ya yi wani laifi ya yi wani kure ka ji ka damu ka yi tunanin wasu hanyoyi za ka bi kaga ya fita daga wannan halin ba wai ka tona mishi asiri ba za a kai wani kotu za a kai kaza wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulunci musulmi mu ji tsoron Allah musulmi mu ji tsoron Allah ka tuna da uhuwa islamiyya ka tuna lema ɗaya muke ƙarƙashin ta gaba ɗayan mu ya sunan wani musulmi kai ma musulmi ne ka rufa mishi asiri kai ma Allah zai rufa maka Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace don haka jama'a kun ji daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق والأحكام سابعا درسي نبقي ومنها ثبوت الولاية على القاصرين waɗannan ayoyi suna tabbatar da waɗanda suke da takaitaccen tunani waɗanda ba su cika hankali ba to a iya akwai wilaya akwai wakilci akwai walici a cikin musulunci don haka dawa ne zai kwanta ya rasu ya san ‘ya'yan shi ƙanana ne ba su balaga ba akwai walici jama'a za a tattaro dukiyarsu a samu amintacce wanshi ne ko ƙanin shi sun haɗa jini ko ba su haɗa ba malami ne ga almajiran shi ko ko asalin ɗalibi ne ga malamin shi lallai za a ɗebi wannan dukiya a danƙawa wane dukiyar waɗannan marayu sai shi ya zama waliyinsu ko wasiyinsu akwai wannan a musulunci wannan yana daga cikin abubuwa da musulunci suka zo da shi musulunci bai kalli to yanzu wannan yaron tunda an raba gado a ɗiba a bashi kayan shi ba ko kuma wannan an raba gado a ɗiba a bashi ko da wawa ne ko da galau-galau ne ko da motsatse ne ko da yana bankaura a cikin mu'amalar shi da rayuwar shi musulunci bai yadda da wannan ba Allah maɗaukakin sarki cewa ya yi wala tusufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah ya ce kada ku bai wa wawaye dukiyar da ke hannunku ma'ana sai Allah ma ya jingina ta ce dukiyar ku ce amma ana cewa dukiyar ku ce ba don taku a matsayin haƙƙi ba sai don tana hannunku ta amana ce ta marayu da take hannunku ina fata an gane Allah ce kada ku bai wa wawaye dukiyar da ke hannunku tasu Allah maɗaukakin sarki ce allati dukiyar da ja'alallahu lakum qiyaman dukiyar da Allah ya sanya ku kula da ita Allah sai ce fa'in anastum minhum rushdan in kun amintu da hankalinsu, kun amintu sun yi hankali, hankalinsu ya zo ma'ana sun samu nutsuwa da tarbiyya. Allah ce fadfa'u ilaihim amwalahum sai ku mayar musu ku ba su dukiyarsu. Don haka musulunci bai yadda a raba gado ga ƙananan yara. ko kuma ga su manya ne amma ba su da hankali imma mahaukaci ne imma yana da ɗan taɓuwar hankali haka musulunci bai yadda a ɗebi dukiyar shi ta gado a bashi ba sai dai a riƙe mishi ita a ririta mishi ita a ne mishi hidima cikinta in ya girma ya mallaki hankali sai a bashi wannan na nuna mana hikima ta musulunci gurin tsare dukiya da kare dukiya da haɓaka ta ina fata mun fahimta don haka wannan ayoyi suna tabbatar da wilaya a musulunci wilayar nan ta ƙananan yara ne da za a walice su wato a wakilce su a yi magana a ci bashi a madadinsu walmajanin ko kuwa mahaukata ne wasu faha ko kuwa wawaye ne wa ghairihim da sauran makamantansu musulunci ya ba da kariya da kula game da dukiyar waɗannan mutane ina fata mun fahimta shi yasa jama'a a musulunci idan aka tabbatar wana wawa ne sannan ga dukiya a hannun shi bai iya mu'amala ba duk wanda zai mu'amalar cinikayya da shi siye ko siyarwa sai an cuce shi sai an damfare shi to babu laifi a musulunci a iya tare shi daga mu'amala da dukiyar shi wannan shine ake kira da alhajaru alhajaru wato a iyakance shi alhajaru ko alhajazu ina fata mun fahimta don haka sai a ce ya ku jama'ar musulmi wani kada wanda ya yi mu'amala ta cinikayya da shi don haka duk mu'amalar da kai da shi kada ka ga kaci banza ba ta ciyu ba sai an dawo da wannan kuɗin ina fata an gane akwai wannan a musulunci haka ta faru da wani cikin sahabbai hadisin yana nan a cikin sunan na abi dawud tirmidhi ma ya roici hadisi wawa ne amma ga dukiya a hannun shi kuma babban mutum ne don haka duk mu'amalar da za ku yi ta cinikayya shi shi wawa ne kawai wane e nawa ne kaza shi kenan sai ce e to naira dubu goma ne amma ka ba da ɗari takwas ma ya yi e to in dai aka tare shi aka aka tare shi daga mu'amala da dukiyar shi to ko kun yi cinikin ba ta kullu ba don haka anan babu khiyaril majlis don haka waɗannan hadisan da suke tabbatar da malam ya tafarraka to banda waɗannan sufaha waɗannan su nasu na soshin na musamman ne waɗanda akwai akwai wannan da nake muku ishara akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tun da kai ba za ka daina mu'amala da ta cinikayya ba to idan ka tashi mu'amala da wani to in kuka tashi ka ce la khilaba babu cuta babu yaudara babu zaftare ina fata an gane kenan tinkan ku kulla cinikin an yi sharadi to idan sharadin ya karye to cinikin ma ya rushe ina fata mun fahimta haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya rasu zamanin abubakar zamanin umar har sai da aka zo zamanin sayyidina usmanu dukiya ta yi yawa al'umma sun shiga musulunci musulmi sun yawaita sai zan ana yawan cutar shi sai wani ya ce jama'a wannan mutumin fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani sharaɗi na mu'amalar cinikayya da shi don haka duk wanda zai mu'amalar cinikayya da shi to ya kula da wannan sharaɗin jama'a waɗannan fa duk hukunce-hukunce ne da musulunci ya zo da su don girman Allah akwai adalci ka ce musulunci ba gidajen addini ne wallahi ba ka san waɗannan abubuwan ba ne musulunci ba ba gidajen addini ba ne musulunci addini ne lafiyayyen addini addini ne ɗan birni addini ne da ya dace da kowane zamani ya dace da kowace irin al'umma da kowace irin ƙabila da kowane yanki na sasannin duniya. musulunci ya dace da kowa ina fata mun fahimta don haka wannan aya tana tabbatar mana da subutul wilaya alal qasirin min as-sighari wal majanin was sufaha wa ghairihim ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace saminan darasi na takwas wa minha anna man amintahu fi mu'amalatin wa fawwadtahu fiha faƙauluhu fi zalika maqbulun wannan ayar ko waɗannan ayoyi da muka karanta suna bayyana mana cewa duk wanda ka amintu da shi ka wakilta shi a madadinka to maganar shi makabula ce karɓaɓɓa ce idan ya yi to za a karɓe ta kuma ta lazumce ka jama'a kun gane ma'ana kai ne za ka ci bashi sai uzuri na rashin lafiya sai ya tare ka sai ka turo wani a madadinka ya yi imla'i a madadinka ba an ce in kai za ka yi ka ji tsoron Allah ba to shi ma da zai a madadinka ai Allah ya ce ya ji tsoron Allah walyattaqillaha rabbahu ko kenan hukuncin da ke kanka ke tattare da kai yana kan shi ko kun fahimta to idan ya zo ya magana a madadinka za a yadda za a karɓe ta wannan magana da zai magana ce da za ta tabbatar da wani haƙƙi a kanka ko wani haƙƙi naka lallai za a karɓe ta za a yadda da ita don haka da wanda ka amintu da shi ka wakilta shi ya wakilce ka akan wata cinikayya ko akan wani nau'i na kasuwanci idan ya je ya yi rashin gaskiya to kai ne lamuni yake a kanka kun fahimta da kyau jama'a in ya yi rashin gaskiya to lamuni yana kanka yadda idan ya yi imla'i ya yi ƙwangi a ciki ai laifin yana kanka ko saboda shi wakilinka ne to haka idan ya je ya ciyo bashi to wannan bashi na kanka in riba ya ciyo ai za ka ce wakilinka ne zo mu raba ko a kawo bashi dukiya ta ce tawa ce ko to haka idan ya je ya ɗauko maka wani bala'i to kai za ka ɗauka jama'a kun fahimta wani abu ya taɓa faruwa da wani hamshakin ɗan kasuwa yana da yaro da an saba mu'amala da shi a tsakanin abokan hulɗar shi ta kasuwanci don haka an san yaron zai aiki yaron da kuɗi zai tura yaron ya sayar mishi da kaya in kana buƙatar kaya ka zo gurin shi alhajin to zai tura ka gurin yaron shi ne yanzu kaga yaron shi yana wakiltar shi kenan rannan sai yaron ya bayan an tashi kasuwa sai ya sace jiki ya koma bayan magariba sai ya je ya buɗe sto ɗin kaya don saboda yarda da alhajin ya da shi har makulli yake da shi sai je ya buɗe masu gadi suka haska waye ya ce ni ne a wane ne a shi kenan haka dama sun san shi sai ya ɗebi kaya sukari ne shinkafa fulawa ce ya ɗiba sai je ya samu wani sto nashi sai ya ajiye sai ya rika ɗiban wannan kayan yana sayarwa da abokan hurɗar mai gidan shi yana sayar musu da wannan kaya sai daga baya aka gano ai satowa yake yana sayar musu to shin cikin shi wannan da ya amintu da wato wannan yaro na wancan alhaji da waɗannan da suke siyan kaya a gurin shi wane ne zamana za ta hau kan shi lamuni za ta hau kan shi kun gane kuwa shine kai alhaji kai ne lamuni za ta hau kanka ina fata mun fahimta amma fa idan a tsari ne na musulunci saboda su ina za su iya tantance kayan sata ne da wanda ba na sata ba don ya saba siyar musu shi wakilinka ne a gurinsu don haka babu bambanci dama kun fahimci surar da kyau don haka lallai ne kai alhaji kai za ka ɗauki lamuni da haka sai aka taho da 'yan sanda a kama wani wani haure ta windo a biwa na a biwa na haka wannan ba tsari ba ne na musulunci jama'a a shari'ar musulunci kai ne za ka ɗauki lamuni saboda ai shi yana madadinka ne wakilinka ne ina fata mun fahimta ka amintu da shi duk abin da ya ɗauko to kan shi zai dawo kuma kan dukiyarka ne ina fata jama'a mun fahimta wannan fa'idar tana da matuƙar muhimmanci saboda Allah maɗaukakin sarki da ya ce falyaktub wal yumlilil ladhi alayhi alhaqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'a فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل in ba zai iya ba to waliyin shi ya yi a madadin shi da adalci kenan haƙƙi na kan waliyin shi wujudan wa adaman saboda yana madadin shi ne ina fata mun fahimta da zai mutu to wannan waliyin kai za ka kawo wakilin nan kai za ka kawo bashin da ya ci ko kuwa ni wani ina wakiltar wani ya wakilto da na ci mishi bashi kaza wani shine shaida sai wanan da ya wakilto ka sai rasuwa za a nema kai za a nema ina fata an gani التاسعة مسألة تترى ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين أو رجل وامرأتان waɗannan ayoyi suna faɗakar da mu suna koyar da mu cewa lallai ne a yi shaida a kafa shaidu mazaje guda biyu ko kuma namiji da wato asalin mata guda biyu a madadin shi don haka wannan gaba ta ishahadu rajilaini adlain na nuna mana cewa ba kowa ne za a ɗauka a cikin musulmi ya ba da shaida ba don adalai ne Allah sai da ya kafa sharaɗi wa ashidu zawai adilin minkum ku kafa shaidu biyu adilai daga cikinku daga cikinku kuwa kenan ku musulmi ku musulmi sai Allah ya ce to adilai biyu daga cikin ku ku musulmi ashe banda sharadi na musulunci to kuma sai an sharɗanta kanwa na a ɗauke shi a matsayin shaida sai ya zama ya tabbata yana da adala don adala ƙari ne akan musulunci don zawai adilin minkum minkum ana magana ne da kafirai gaba ɗaya da musulmi a ku musulmi ake nufi don haka banda musulunci to sai ya zama adili sai ya zama mutumin kirki da menene adala take tabbata yaya wane zai wasu sharuɗa zai cika a ɗauke shi a matsayin shaida malamai sun yi rubuce-rubuce masu yawa sai dai a babin misali kamar yadda ne mana alkawari a wani karatu can baya ga wani littafi da zan gabatar mana na wani babban malami mai suna al-imamu الفقيه المحدث أبي الحسن محمد ابن يحيى ابن سراقة العامري البصري الشافعي قاشي لتافن أدب الشهود أدب الشهود معنى قال لدبن da shaida zai cika kan a ɗauke shi a matsayin shaida don haka ba kowa ne shaida ba jama'a ko da kai musulmi ne baya nufin zaka iya ba da shaida a sai ka tabbata adili ina fata mun fahimta da menene adala take tabbata shi yasa nake so zan dan dakata kaɗan na dan karanto mana wasu maganganu da al-Imam al-Qurtubi ya faɗi gashi a cikin tafsirin shi karkashin wannan aya gashi a mas'ala ta as-saniyatu was-salafun mas'ala ta 32 yace lamma qala Allah ta'ala mimman tardawna min ash-shuhada ku kafa shaidu biyu daga cikin waɗanda kuka yarda su ba da shaida kuka yarda kuka amintu su zama shaida malam yace dalla ala anna fi shuhudi man la yurda wannan na nuni akan daga cikin shaidu da ake kafawa akwai shaidun da ba a yarda su ba da shaida ba an fahimta bale ce fayaji'u min zalika don haka sai a yi gini akan haka cewa annan nasa laisu mahmulina alal adala hatta tasbuta lahum don haka mutane ba adilai ba ne ma'ana duk wanda za ka gani cikin musulmi to ba za ka tabbatar da adala tattare da shi ba sai in ita adalar ta tabbata a gare shi ma'ana wata matsala ce shin dukkan musulmi adili ne ko ko a adala wata sifa ce wata ɗabi'a ce ƙari akan musulunci jama'a mun gane to wannan gabar malam ya ce wannan na nuna mana asali game da musulmi to ba adilai ba ne sai in adala ta tabbata ga wane musulmi to sai ka tabbatar da adala tattare da shi ina fata mun fahimta yanzu duk musulmi ne da za ka gani da za ka amintu ka kulla yarjejeniya ta wato cinikayya ko bashi ko ajiya tare da shi kaga ba kowa ba ne wannan na nuni akan a cikin musulmi ma sai wanda ka yadda da shi jama'a mun fahimta don haka al'aslu fi nasi a tuhumatu wa adamul adala hatta tasbuta lahum wannan na daga cikin manhaji na malaman hadisi malaman hadisi ba su yadda da kowa ba duk duniya ko mata shi da yake kwana da ita bai yadda da ita ba sai adala ta tabbata gare ta uban shi bai yadda da shi ba uwar shi bai yadda da ita ba sai in ya tabbata tana da yana da adala don haka bai da adala e to bai yadda da shi ba kawai wannan shine manhaji na malaman hadisi kuma shine tsari da musulunci ya zo da shi mimman tarbauna mina shuhada dama ba a samun shaida sai cikin musulmi a musulmin kuma sai wanda kuka yarda da shi sai wanda adala ta tabbata gare shi jama'a mun fahimta da kyau shi yasa malamai suka ce adala ƙari ce akan musulunci ba wai ko idan ina musulmi mu ɗauka cewa to ai wannan musuluncin gida ne na gado ba tunda ni musulmi ne ai ni adali ne kun san da yawa musulmi suna ganin haka don haka zai iya magana a cikin musulunci ko da jahili ne ko mun bakin jahilcin shi wane eh wannan magana wauta ce sai ce to ai ni ma musulmi ne mana i'tabar al-islama cewa gida ne na gado jama musulunci ba gida bane na gado don haka banda kai musulmi ne sai adala ta tabbata gare ka shi yasa babu wanda ya kai malaman hadisi keke da keke da wuya kaga an cuci malamin hadisi da wuyan gaske a cuce shi a yau yana da wuya ka zo ka yi kuka ka tare gemu ka ɗage wando ka taje ka feke duk ka gama wallahi ba zai yadda da kai ba sai adala ta tabbata gare ka a gurin shi keke da keke ba da an ce ka ce ba ina fata mun gane haka wasu ustazai suka saki jiki da wani sun gan shi da dangajejen gemu haka ga dagaggen wando sai suka saki jiki gaflatus salihina gafala ta mutumin kirki ma'ana su mutanen kirki ne gani suke to ai yadda suke nagari kowa ma dai nagari ne suka saki jiki da shi ashe barawo ne wallahi barawo ne sai da suka tashi da safe sai suka ga babu wayoyinsu su shida duka an sace duka suka tashi suka duba suka ga gasu su su dukkansu suna nan ba wanda ya je ko ina ba wanda ya shigo to wane ne ya ɗauki waya aka ce to ai ai to nan mu ba mu yadda da kanmu ba ne wani fa ya ce ka shi fa tashi da tsada gaskiya ba zai yadda ba sai aka fara caje ana sacin a dubawa na ana dubawa sai ga shi kenan sai ga layi layukan wayoyin gasu a cikin aljihun shi ina wayoyin ba sai inda ya da su ba amma kun san abin mamaki ga da duba shi can a gefe ga ƙur'anin shi a gefe da ya gama tilawar alƙur'ani da ƙiyamun laili wallahi jama'a da aka kama shi aka ce ina wayoyi ya ce shi bai ɗauka ba to waɗannan layukan aka sa a wasu wayoyi aka ga ai layin wane ne da aka matsa aka bincike shi sai ce ai ya kai su guri kaza ne guri kaza ana zuwa bayan ɗakin da suke ya haƙa rami ya je ya binne su da aka da kai aka da kai aka kwaso kayayyakin shi aka duba cikin kayayyakin shi akwai wani ƙur'ani mai zi ana zagewa sai ga layi sim card sun fi talatin na wayoyin wasu da ya sace yanzu wannan musulmi ne ko ba musulmi ba ne amma adili ne wannan to musulmi ku dawo cikin tetayinku hatta jita-jita da magana ka nutsu da kyau wa zai faɗa ma magana ka yadda da ita kai gini a kai wa zai faɗa ma magana ka tafi ka yaɗa ka yadda da wani ka yadda da wani a ja maganar kai ka yadda da shi a'a shin ya tabbata a musulunce yana da adala in ba haka ba zai mai da kai wawa wallahi mance da da da, da wane ne mance da wane ne mance da yana kaza mance a adali ne shi shi yasa malaman hadisi suna da keke da keke الإمام علي ابن عبد الله المديني malamin الإمام البخاري haka tambaye shi aka ce ala gafarta malam hal tasihhu riwayatu min abika ya halatta a koyi ilimi a ruwaita hadisi a gurin babanka ma'ana malami ne na jarhuwar ta'adil ana so a ji shin zai iya recommending mahaifin shi a matsayin wanda za a iya karban ilimi da hadisi a hannun shi ya yi shiru ya ce ku tafi ku tambayi wani wanda ba ni ba salu ghairi suka ce a kai ne malamin kai ne gafatan yi mana jawabi sai ya ce abi da'ifun la ta'khudhu anhu eh baba na mai rauni ne yana da rauni ka ku koyi ilimi a hannun shi zaka iya yin wannan eh zaka iya wannan wannan na nuna mana wallahi jama'a mutuncin addinin nan na musulunci ya fi mutuncin kowa ya fi mutuncin iyaye ya fi mutuncin kowa jama'a don shi musulunci ne tabbatar da mutuncin iyaye don haka don ka tare mutuncin iyaye ka rusa musulunci wannan ba musulunci ba ne ina fata mun fahimta don haka kunji dole ne sai ya tabbata wato asalin adili kafin a ɗauke shi shaida malam ya ce wa zalika ma'anan za'idun alal islam wannan adala da muke ta tattaunawa a kanta wata ma'ana ce da ta ƙaru akan musulunci musulmi ne to kuma sai ya tabbata yana adili wa hadha qaulul jumhur wannan ita ce maganar da jumhurin malamai suka tafi akai wa qala abu hanifa al-imam abu hanifa yace kullu muslimin zahiril islami ma'a salamati min fiskin zahirin fa huwa adlun wa in kana majhulal hali jama'a kun san abu hanifa fa sai ana ana bashi uzuri eh abu hanifa ya ce a duk musulmi wanda a zahiri musulmi ne a zahiri ya kubuta daga fasikanci ya ce to adali ne ko da ba a san halin shi ba ba a san ɗabi'ar shi ba ba a san kaza ba musulmi ne eh ba fasikanci ba aske gemu ba ba kaza a zahiri eh to shikenan sai ya ce adali ne inji abu hanifa kun fahimta jama'a وقال شريح وعثمان البتي وأبو ثور waɗannan malamai suka ce hum udulul musulmi na wa in kano abidan suka ce musulmi adilai ne musulmi ko da bayi ne kultu malam kurɓubi ya ce fa'ammamul hukuma sai suka wato game hukunci suka ɗauki hukuncin da faɗi cewa duk musulmi zahirar islami wanda yake ya kubuta daga fasikanci suka ce adili ne sai suka yi hukunci mai faɗi malam ya ce wa yalzamu minhu to wannan na lazumta cewa a bisa maganar abu hanifa da waɗancan malamai zai lazumta qabulu shahadatil badawiyya alal qarawi idza kana adlan mardiyan zai lazumta karɓar shaidar ba ƙauye akan ɗan birni kun gane idan ba ƙauyen ya zama adili ya zama wanda aka yarda da shi malai cewa bihi qala shafi'i wa man wafaqahu wannan fatawa ita ce fatawar shafi'i da waɗanda suka dace da shi wa huwa min rijalina wa ahli dinina cewa ai koda ba kauye ne ai dai yana daga cikin mu mu musulmi kuma yana daga cikin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga addinin mu suka ce wa kaunuhu badawiyan ka kaunihi min baladin akhar cewa dan kauye ne to ai ɗaya yake da kamar yana wani gari ne ko wata ƙasa don wani na wata ƙasa za a ce ba zai ba da shaida ba a'a suka ce zai bayar to haka shi ma ba ƙauye sai suka ce wal umumatu fil qur'ani addallatu ala qabuli shahadati al udul tusawwi bayna al badawi wal qarawi malam yace umumat wato nassoshi masu fadi da suke zuwa a qur'ani waɗanda ke nuni akan karɓar shaida game da adilai to sun daidaita ba su bambance tsakanin ba ƙauye da ɗan birni ba qala Allahu ta'ala Allah dai cewa ya mimman tarbona mina shuhada waɗanda kuka yarda da su ba da shaida daga cikin shaidu kaga ba ƙauye ne ko ɗan birni wa qala ta'ala wa ashhidu zawai adilin minkum ina fata mun fahimta imam al-qurtubi sai ya koma zai ma waccan maganar raddi maganar al-imam abu hanifa yace fa minkum fadin Allah da yace minkum zawai adlin minkum sai yace khitabul lil muslimina magana ce da aka fuskantar da ita ga musulmi wale ce wa hadha yaqtadi qat'an an yakuna ma'na al-adalati za'idan 'ala al-islam daruratan kenan wannan na nuna mana adala wata ɗabi'a ce ƙari ta dole akan musulunci banda musulunci dole sai an samu adala saboda Allah da ya ce minkum kuma sai ya ambaci al'adulu ina fata mun fahimta don haka malam ya ce li'anna sifata saboda sifar nan da Allah ya ce zawai adilin minkum sifa ce wacce take za'idatun alal mawsufi sifa ce ta ƙari akan wanda aka siffanta wani musulmi ne sai aka ce adili ne to adala sifa ce da ta ƙaru akan asalin shi na musulunci to labudda sai wannan sifa ta karu malai cewa kazalika haka faɗin Allah da ya ce mimman tarbauna misluhu ma'ana bayanin shi ma haka yake malai ce khilafu ma qala abu hanifa kaga wannan ya saba da maganar al-imamu abu hanifa ma'ana maganar al-imamu abu hanifa ba ita ce daidai ba ba ita ce maganar da ta kamata a ɗauka ba ina fata mun fahimta don haka lallai ne banda musulunci to sai kuma an tabbatar da wani adali ne malice thumma la yu'lamu kaunuhu mardiyan hatta yuktabara haluhu ko da shi musulmi ne ai ba za a gane ya kasance yardajje ne a yarda da shi yana da adala ba ai sai an yi bincike game da halin shi don haka malam ya ce fayalzamuhu Allah ya tafiya bi zahiril islam don haka gurin karɓan shaida to ba za a takaitu da musulunci zahiri ba banda musulunci sai ya tabbata adili ne wa zahaba ahmad ibn hanbal wa malik fi riwayat ibn wahab ila radd shahadati al-badawiyya al-qarawi waɗannan malamai imamu ahmad da imamu malik a riwayar malan dan wahabu su sun tafi akan cewa ba daidai ba ne ba a karɓan shaidar ba ƙauye a kan ɗan birni dalilinsu a kan wannan li hadisi abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qal la tajuzu shahadatu badawiyin ala sahibi karya abu hurairah ya ruwaici hadisi ya ce annabi ya ce bai halatta shaidar ba ƙauye a kan ɗan birni ba to ban sani ba ƙauye ba ƙauye yana da wata ɗabi'a ce da ta sha bamban da ɗan birni jama'a wallahul musta'an hadisin nan dai jama'a bai tabbata ba gaskiya eh hadisi hadisin bai tabbata ba male ce wasu sahihu abin da yake daidai jawazu shahadatihi halaccin bakauye ya iya ba da shaida a kan ɗan birni amma fa idza kana adalan mardiyan idan ya zama adali ne da aka yarda da shi alama ya ati bayanuhu fin nisa wal bara'a insha Allahu ta'ala kamar yadda bayanin haka in ji kurkubi bayanin haka zai zo a cikin suratun nisa da kuma suratu bara'a wato suratu tauba da izinin Allah قال وليس في حديث أبي هريرة فرق بين القروي في الحضر أو السفر ومتى كان في السفر فلا خلاف في قبوله قال علماؤنا إمام القرطبي ما لم مسكتي العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية عدالة إتتي ديديت استقامة تبتا جمد حالين الدين يزمواني to yana da ɗabi'u ya tabbata da halaye na addini sun bayyana a gare shi wa zalika yatimmu bi an yakuna mujtaniban lil kaba'ir hakan zai tabbata gare shi ne ya zan ya nisanci manyan zunubai kaba'ira be zina be sata be luwadi be shan giya ina fata mun fahimta sannan muhafizan ala muru'atihi yana kula yana tsare mutuncin shi duk abin da zai zuba mashi da mutunci ba za a ga yana yi ba ba a gan shi ya fito da gajeren wando rabin tumbin shi a waje ba kaga wannan ba muru'a ba ce ina fata an gane wa ala tarki sagha'ir kuma ya zan yana barin ƙananan zunubai wato bai dogewa a kansu zahiral amana ya zan ya bayyana yana da riƙon amana an fahimta jama'a yana da amana an gwada shi an gwada an gwada ina fata an gane to sa'an nan gaira mughaffalin kada ya zama gafalalle to ku ciyaye jama'a kaga komin nagartar mutum komin taka tsantsan in shi da nisantar kaba'ira da nisantar sagha'ir da riƙon amanar shi idan ya zama gafalalle jama'a baya zama adali ku kiyaye gafalalle ba adali bane ma'ana ya gafala za a iya shigo da wata magana ya gafala ya karba ya hada da ita cikin shaida sai wannan ba adali bane ina fata mun fahimta shi yasa a cikin waɗanda malaman hadisi suke cewa hadisansu maturukai ne ba a karɓan hadisi ba a kaza daga cikin asbabu raddil hadisi akwai adamul ghafla akwai adamul tasahul ya zam bai sakaci ya zam yana da taka tsantsan yana da lura yana da kini yana da tsata ina fata mun fahimta da haka kada ya zama gafalalle wakila wasu suka ce safa'ul asarira adala ita ce ya zama wato yana da kyakkyawar ɗabi'a a karan kanshi yana da kyakkyawar mu'amala wastiqamatu sira fi vandil mu'addil kuma yana da wato kyakkyawan ambato a zaton wanda zai asalin kalluwa ne cewa na mutumin kirki ne wato bai shahara da wasu ɗabi'u na banza ba sannan yana da taka tsantsan yana kula da mutunci yana kula bai aikata manyan zunubai alkaba'ir kuma bai dogewa akan as-sagha'ir dukkan musulmin da waɗannan ɗabi'u suka tabbata a gare shi suka ce to wannan musulmi adili ne na fata mun fahimta to kenan kaga kafiri ba adili ba ne babu adala tattare da shi ƙaramin yaro ba adili ba ne don gafalalle ne nan kuma an ce gaira mu gafalin don yaro ƙarami gafalalle ne ina fata mun fahimta la, la, la yastaqimu aqaluhu bai iya tabbata kan abu guda to sa'an nan wato kaga musulmi wanda yake bai zama da cikakkiyar wato ɗabi'a ba da mu'amala wannan shi ma ba adali ba ne to ko da ya cika waɗannan kuma sai ya zama gafalalle ba zai zama adali ba jama'a to kuma ko da ya cika gaba ɗaya ba gafalalle ba ne amma majhulul hali ne hana ba a san shi ba jama kun gane ba zai zama adali ba shi yasa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wani ya zo muku kuka amintu da addinin shi kuka amintu da ɗabi'un shi to ku ɗauki ya ku bashi kaga ai wanda ba musulmi ba ba zai zo ba don babu aure tsakanin kafiri da wanda take musulma mun karanta wannan a ƙarƙashin ayar wala tankihul mushrikati a baɗi azumin baɗi ina fata an gane kenan musulmi ake nufi banda musulmi ya zo to kuma banda cewa wane musulmi ne sai an lura shin an yarda da addinin shi an yarda da ɗabi'un shi kenan banda musulunci dole sai ya zan adala sai an yi itibarin ta za'idatun alal islami azumin bara ba baɗu ba ko azumin bara ina fata mun fahimta jama'a mun gane don haka kenan a ta a auratayya jama'a wannan fa shine ya rikita al'amuran mu musulmi wani zai zo ya ma jawabi sai ka ji ka ɗauka amma ka san shi baka san shi ba wani zaka ga to ai malami ne a'a banda malami ne banda kaza amma ta iya yiwa gafalalle ne waɗannan malaman da malaman hadisi wasu su ce ba a karɓan hadisai a hannunsu wasu fa malamai ne da tsoron Allah da ilimi amma gafala ce ta same su sai ce ba za a karɓi magana shi ba saboda ya talakkanu idza lukkina ya talakkanu in an lakkana mishi shi ma sai ya ɗauka ya ci gaba da yaɗawa biduni tasabbutin bai bin keke da keke ina inganci waye ya faɗa waye ya faɗa ina fata mun fahimta wannan jama'a musulmi mu ɗauke shi da muhimmanci kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace dan haka jama'a kun ji wa minha al-irshadu ila ishhadi rajulaini adilaini lalle kafin wane ya zama shaida sai ya tabbata adili ina fata mun gane kun dai ji menene adala ku binciki littattafan malaman hadisi za ku ji me suka bayyana a matsayin adala malam ya ce wa minha anna shahadatal mar'ataini qa'imatun maqamar rajulil wahidi fil huquqid dunyawiyya wannan ayar ko waɗannan ayoyi na bayyana mana cewa shaidar mata biyu to tana matsayin shaidar namiji guda ne amma fa a haƙoƙi na duniya a haƙƙi na cinikayya a haƙƙi na kafa shaida to shaidar mata biyu na matsayin shaidar namiji ɗaya ne amma fil umuri diniya amma kaga a cikin al'amari na addini kan riwaya kamar riwayar hadisai wal fatwa da ba da fatawa da karantarwa fa innal mar'ata fihi taqumu maqamar rajuli da mace da namiji babu bambanci ina fata mun fahimta yadda za a koyi ilimi a hannun namiji haka za a koya a hannun mace ba bambanci nan ba za a ce mace bace eh ku sai in ku biyu ne an tabilla ihdahuma a nan ana magana a shaida ne a gurin ilimi da karantarwa da al'amura na addini ba na shaida ba ba na mu'amalar cinikayya da kasuwanci ba fa innal mar'ata fihi taqumu maqamar rajul mace da namiji ba bambanci jama'a muna ganewa da kyau kuwa dan an samu sahabbai mata malamai yanzu Aisha as-Siddiqatu binti Siddiq malama ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da sahabbai ciki har da ubanta saboda ilimi ta karantar da tabi'ai yan bayanta ta ci gyaran wasu kai aka ce waɗannan khulafa'ul arba'a din babu wanda Aisha bata ci gyaran shi ba a fatawa duk yawan hadisan Abu Hurairah sai da ta ci gyaran shi amma ba taɓa ruwaito cewa lafil ƙur'ani wa lafil sunna cewa a babi na ilimi da karantarwa shaidar mace riwayar mace mata biyu matsayin namiji ɗaya take ba ba a taɓa ruwaito wannan ba kaga anan a al'amarin addini kenan shi yasa akwai mata malamai waɗanda suke masu ɗimbin yawa waɗanda suka faru a cikin wannan addini namu a tarihi za ka yi mamaki babban malamin hadisi da tarihi mu'arrikhul islam alhafizu zahabi daga cikin malaman da suka karantar da shi akwai mata akwai mata wanda daga cikin labaran da ake bayarwa akwai wata malama da ya ji labarinta a ƙasar masar ya taso zai koyi ilimi a hannunta yana zuwa garin ya tarar an taru ya ce lafiya aka ce wance ce ta rasu mana a cikin musulunci akwai malamai mata mana a musulunci akwai ba da dama ta ilimi amma tare da taka tsantsan jama'a me yasa ne yanzu ba a samun malamai mata mata me yasa ba ku ansa kalubale da yake tunkarar ku ana karantar da mata tun sa'ad da izala ta fara wa'azi ta fara da'awa ana karantar da su akwai makarantun matan aure amma akwai mata a yanzu kusan yanzu shekara ashirin da biyar zuwa talatin ko talatin da wani abu akwai mata waɗanda suka karantu suka ilmantu suka goge suka iya waɗanda za a zuba su a ce ku e ku je ku ci gaba da karantar da sunna wance ki ɗauki matsalolin hadisi wancan jarhuwar ta'adil ke usulul fiqhi wancan lugal arabiya wancan kaza wancan kaza ya zam da malaman da ɗaliban duka mata ne akwai wannan makarantar jama'a waɗanda suka amsa ba ‘yan wato wa'in wa'in ba ina fata an gane ba waɗanda ake cikawa da tarihi da mu'ujizar mu'ujizoji ba e, ina fata mun fahimta waɗanda suka amsa sunan su malamai waɗanda za a iya kai su duk duniya su karantar kuma karantarwarsu ta zama valid don haka sai dai kawai a yi ta karatun a yi ta yi a yi ta yi don haka ana karatun shi kenan ba shi da muhimmanci in aka tashi biki za a tafi ai sati ɗaya sati biyu mana yan alibidi don haka gashi shekara ashirin jama'a za ka ji akwai shekwa na namiji shekwa na shekwa ne idai ban san shek wance shek wance ba mace ko akwai jama'a na ce shek da gaske ba da wasa ba ba wai da siyasa ba ka san akwai siyasa itin da wana na wa'azi a gidan rediyo to a samu muryar wata ita ma wata shekuka mace ko a ce ita ma aje a sa muryar ta ta rika yin tafsiri ba wannan ba ba da siyasa ba wacce za ta karantar sound karantarwa jama'a mun fahimta matan da sun amsa wannan kalubalen matan yanzu ku dage wallahi kada ki bari a barki da pampers da ɗora yara afo da yi musu wanka da girki da sharar gida za ki kashe kanki wallahi ki tsaya ki ilimi na addini ki san Allah kada a barki a baya ku matsa ma mazajen ku sai sun karantar da ku in ba su da ilimi su tura ku makaranta ku je ku koyi ilimi jahiliya ce take so ta maimaita kanta jahiliyar kasar Hausa yanzu an dukufa mata sai sun yi ilimin boko ilimin addini fa tilawar alqur'ani ba haddar hadisan manzon Allah fa littattafan fiqh fa ba za a shirya wani yanayi da za a samar da gogaggun mata malamai ba dan fodiyo a cikin nurul albab yace yana daga wa min al'umur allati ammatil balwa biha fi hadha albilad ترك البنات والنساء والعبيد مهملة كالأنعام من غير أن يعلموهم أمور دينهم يعملونهن حتى, حتى إذا انكسر يطرحونهن في الدمن مات أنا تمور يركو kece wance kina da kyau kina ruduwa da kyanki kece mai matsayi kaza shekara goma in aka baki da aure wannan kyan naki ya dusa shi fatan nan take ta fara tattarewa yanzu an wuce da yayinki sai dai a fara yayin wata zai fara tunanin auro wata ne ki tsaya ki ilimi ilimi shine zai yi maintaining din quality dinki amma wallahi kyanki ba zai yi lasting ba wallahi eh in da hancinki yake kallo ya burge shi wata ran in ya kalla zikiri zai kau da kai a'udhu billahi wallahi jama'a wallahi fata ki ta tattare kin koma da faso a kafarki ba kya ba wani tasono ya leko ta hancin ki haka shikenan wallahi mata ku tsaya ku yi ilimi wallahi ku tsaya ku yi ilimin nan na addini wallahi ƴaƴanki biyar ƴaƴanki goma shikenan sai ki mai da kanki wata tsohuwa kamar yar shekara sittuna au saba'una amma shekarunki talatin da biyar shekarunki talatin shekarunki ashirin da bakwai in kika jero da mijinki zai iya cewa kanwan mamar shi ce kuma a yadda wallahi mata ku dawa cikin tetayinku babu martaba gare ku da ta wuce ku yi wannan ilimin wallahi musamman matan malamai wallahi musamman matan malamai ku tsaya ku yi wannan ilimi ibnu hadarin ka je ka karanta fatul bari akwai riwayoyi na sahihul bukhari da ibnu hajar ya koyo daga wasu mata malamai daga cikin malaman da suka karantar da ibnu hajar babban littafi irin sahihul bukhari akwai wata malama sunanta malama nafisa malama nafisa ka je ka karanta fatul bari zaka fahimci haka mata me yasa aka baku kuka zama yan alubudi ko kuka bar kanku kuka zama yan alubudi yan biki da suna da gidan mutuwa da yawon zumunci wanda bai da amfani kece yawo nan kece za ku je nan da an ce wance ki je makaranta to za ka hana ni zumunci ne to ba zai hana ki zumunci ba amma ki tsaya ki ilimi ki tsaya ki ilimi kuma wallahi bari ku ji jama'a babu abinda idan ka yi shi ba za ka yi da na sani ba tabbas wallahi irin ilimin addini ba za ka taɓa da na sani ba lafi duniya wa lafi akhira amma akwai yiwuwan duk abin da kai duka ko menene akwai yiwuwan kai da na sanin shi ko menene amma wallahi ban da ilimi na addini Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace don haka wannan na nuna mana matsayin shaidar mata biyu a madadin namiji ɗaya akan haƙoƙi ne na dukiya da abubuwan da suka shafi kafa shaida amma a cikin riwayar ilimi da karantar da ilimi da ba da fatawa da amsa fatawa fa innal mar'ata fihi taqumu maqamar rajul wal farqu zahirun bainal amrayn aina abubuwan sun bayyana mana jama'a da bambanci ko mun gane bambanci jama'a dan haka kada ka je ka ɗauki ayar fa'in lam ya kuna rajulai ne, farajulun wa mura'ata ne ka ɗabbaƙa ta a kan karantarwa. E kada ka ɗabbaƙa ta a nan, ana magana a kan shaida ne, jama kun fahimta. Alhadiya ashara fa'ida ta sha, yanzu jama waɗannan fa'idodin don girman Allah mun faɗe su a karatuttukan baya? to amma wasu sai su ce ana ta nanata karatun a'a wato shi alkur'ani haka yake jama'a da a gobe za mu zo mu ƙara wannan karatun za a amfana da wasu abubuwan da ba a ji su a jiya da shekaran jiya ba shi yasa a fassara alkur'ani a tafsiri ba a gaggawa ba a gaggawa jama'a ba a gaggawa الحادية عشر ومنها الإرشاد إلى الحكمة في ذلك أنهن ناقصات عقل ودين كما في البخاري أتكون ودنا آيوي من إشارة دليل دا حكمر دا تسا الله مدوك تنسركي يسن يشيدر ماتا بيو تزما أمدد شيدر نمج دايا سبو دا ماتا ناقصات عقل suna da naƙasa ta fuskar hankali da addini kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari annabi ya ce ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhabu li lubbi rajul hazim min ihdakun yace ban taba ganin halittar da take da naƙasa ta fuskar hankali da addini ba wacce ga naƙasa kuma sai kaga ta tafi da hankalin mutum mai kaifin basira yace fiye da ɗaya daga cikin ku mata ma'ana ga naƙasa amma ga tasiri gurin tafiya da imaninka ina fata an gane eh duk karatun kai in mace ta buga maka kai sai ka ji ka samu matsala sai ka ɗauko bulugul marami a madadin qur'ani zaka tafi tafsiri wallahi baka sani ba azhabu li lubbi rajul hazin sai ka ga wani babba ya makale yana son wance sai ka rasa to ya akai hankalin shi ya tafi gaba ɗaya yayi wusuli yayi wa yusallimu taslima ya karasa haga azhabu li lubbi rajul min ihdakun duk ilimin ka duk kazanka kana shigowa gida kaga matarka a wani hali dole ka natsu kaga tana wani hawaye ta gefen idan hagu to zaka ji duk nazarin ka ya, ya watse to wance lafiya to wance kaza to ai kaza to ai kaza sai kaga ta ma bayani cikin kankanin lokaci ta tafi da tunaninka ta yi abin da mutane goma ciki hadda ubanka suke so ka yi ba ka yi ba kai ina ba ta mun fahimta Allahu akbar wannan halittar Allah kenan ki kafa ku ce mata ba mutane bane na ce musu halitta a maza ma halittar Allah ne ina ba ta an gane saniya ashara matsala ta goma sha biyu wasu dilla bi qawlihi wattaqullaha wa yu'allimukumullah anna taqwallahi wasilatun ila husulil ilmi wal ayatu fi hadha al ma'na kathira mun yi wannan bayani a jiya wasu sun yi hujja da wannan wato asalin gaba ta ƙarshen wannan aya cewa tsoron Allah na daga cikin abin da ke haɓaka ilimin mutum mun ce istidlali da wannan ayar akan wannan matsalar ba daidai ba ne ina fata mun fahimta don da haka abin yake da sai dai a ce واتقوا الله ويعلمكم الله بإسكان آخر المضارع إن فتام فهمت ومنها مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات وأن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا من أنفان دتشيوا yana daga cikin abinda musulunci ya zo da shi na bayani na mu'amala ta bashi a tsakanin musulmi halacci ko kuma shar'ancin wato karɓar jingina ga wanda kake so ka bashi bashi kuma mun ji cewa jingina ba ta tabbata sai in kayan ka riƙe su a hannunka kai da ka ba da bashin saboda Allah cewa yi farihanun makabuba. farihanun maqbuda ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace rabi'a ashara fa'ida ta goma sha hudu waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga ayoyin riba da ayoyi waɗanda suke bayani game da bashi da ayoyi na jingina da kafa shaida da rubutawa da marubuci da duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya waɗannan suna nuna mana musulunci ya baiwa harkar kasuwanci da harkar kuɗi harkar dukiya muhimmanci da mu'amala ta yau da kullum banda ibadodi da aƙida da sauransu ma'ana yadda musulunci ya bai wa wancan ƙarfi da muhimmanci to musulunci ya bai wa harkar kuɗi da harkar cinikayya da mu'amala ta yau da kullum tsakanin musulmi ya ba shi muhimmanci ina fata an gane wannan ne ta sa jama'a nake so zan yi amfani da wannan dama ta ɗan karanto mana wasu maganganu da wasu abubuwa da suka faru na kure waɗanda aka samu wasu daga cikin masu da'awar sufanci suka yi da'awar cewa ai kai musulmi bai kamata ka san ma duniya ba kama shiga kasuwa haramun ne in ma ka tashi shiga larura ta kai ka to ka rika tattarewa ma'ana harkar kuɗi ma wannan wani abu ne da zai rage maka imani ai kaza ai kaza ai na san kun fahimci irin waɗannan to wannan ɗabi'a da wannan fikira ta sufaye jama'a ba musulunci ba ce ko da yake an samu wasu daga cikin waɗanda suka shahara da sufanci kuma suka ɗan samu ɗanɗano na ilimi ma'ana ruwan ilimi ya ɗan dake su sun tafi zuwa ga haka ta sa akwai buƙatuwar mu faɗakar da al'umma kuskuren da waɗannan malamai suka tafi akai Allah ka yafe musu ka gafarta musu sannan kuma mu dawo mu gina kanmu mu tarbiyyanci kanmu lalle ne mu tashi mu nemi na kanmu jama'a lalle ne harkokin kasuwanci na halal mu tashi mu shiga cikin su jama'a harka kaza mu shiga harka kaza mu shiga kada mu bar wasu harkoki na kasuwanci a hannun wasu mu waɗanda ba musulmi ba ma'ana wasu waɗanda ba mu ba yanzu akwai abubuwan da kaya ne ake siyarwa idan ka kuskura ka bari asabar ko lahada taito ba za ka same su ba jama'a ba haka bane ina musulmi suke a gari irin zaria ina musulmi suke ko ko an bar su ne da da da da da sai da rake da sai da dankali da da da kasa mangoro me yasa ba za su shiga cikin irin waɗannan harkokin ba to sannan wannan gabar na nuna mana lallai ne a kyautata dukiya ina fata mun gane sannan ka kyautata sana'arka ka mutunta sana'arka saboda ta sana'arka Allah zai azurta ka ka sani riko da sana'arka da mutunta ta da kyautata ta da zakai na daga cikin abubuwan da yake bin sababi ne a tsari na akida da kaddara bin sababi ne dan kada wani ya ce to yan Allah ya kaddara zan yi arziki zan yi arziki ina za ka wuni da yunwa wallahi ka miƙe kai sana'a kawai ka mutunta sana'ar ka to sai kai waccan maganar ka tashi ka nema to sai kuma ka ce to Allah gashi mun nema Allah ka bamu Allah ka azurta mu Allah zai rufa ma asiri wallahi ba za ka yi yunwa ba ba za ka yi talauci ba dan haka kowa daga cikin mu jama'a in kana da wata sana'a ka je ka mutunta ta fawa kake yi jima kake kafinta ne kai sana'a ba kaskanci bane inda kaskanci ne annabawa ba za su yi ba amma hadisi ya tabbata aka ce kana zakariya alaihi salamu najjaran annabi zakariya kafinta ne aka ce annabi daud inna daud kana la ya'kulu illa min amali yadi Allah ya ce wa alanna lahul hadid makeri ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kiwo yayi kwadago an biya shi ya yi fatauci ya kasuwanci an biya shi don haka musulmi kada mu zama ci ma zaune mu tashi mu sana'a mu samu kuɗi ina fata mun fahimta to sannan kuma kada manufar mu ta zama tara duniya ya zama manufar mu in mun samu kuɗi kuɗin da da shi Allah zai rufa mana asiri mi ma kan mu hidimomi ne yau da kullum mu taimaki addinin mu kuma mu taimaki bayan Allah mu yi zumunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu na dukiya kada ya zama manufar mu tara duniya kada ya zama manufar mu alfahari kada ya zama manufar mu ni na fi wane wane ya fi ni wannan ba manufa ce ta gari gurin tara dukiya da neman kuɗi ba jama'a ina fata mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace na so na karanta mana amma gashi lokaci ya ƙure a gobe in Allah ya kai mu za mu tashi daga daidai nan za mu karanta tun daga kan wato shafi na ɗari hudu da arba'in a cikin mujalladi na hudu na littafin aljami'u li ahkamil qur'an na al'imamul qurtubi a inda yake cewa almas'alatu thaniya lamma amara Allah ta'ala bil katbi wal ishhadi wa akhdhi rihan kana dhalika nassan qati'an ala mura'ati hifdhi al amwali wa tanmiyatiha wa raddan ala al jahalati al mutasawwifa wa ra'aha alladhina la yarawna dhalik فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرض لمن للإخوان أو لصدقاتهم أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم وهذا الفعل مذموم منهي عنه معنى صوفا يسكتي كما كان مكدي kada ka nemi kuɗi kuɗi to yana yana hallaka mutum kuɗi za su rage ma imani kuɗi za su neman kuɗi ba zuhudu bane neman kaza ba kaza bane ina fata an gane yace amma fa idan bukata ta ciyo shi sai kaga yaje yana yana neman sadaka yana atakaffuf yana miƙawa a taimake shi a bashi yace ko kuma ya tafi gurin azzalumai waɗanda suke fasikai masu tara kuɗi da zalunci ya tafi yana neman su bashi can ya haramta ma kanshi abinda Allah ya halatta nan kuma ya tafi ya halatta ma kanshi abinda Allah ya haramta ka auna da kyau ka gani ka auna da kyau sun ce ka ai sana'a sun ce ka ai sun ce ka amma kuma za a ga suna zuwa gurin barayin gwamnati kamar yadda suke cewa da azzalumai da kaza da kaza to me ya hana tun farko wannan din da Allah ya haramta ku bar shi wancan da ya halatta kada ku haramta ku je ku aikata ku nemi kuɗi ku rufa ma kanku asiri Malam ya ce wannan aiki nasu abin zargi ne kuma abu ne da shari'a ta hana shari'a ta yi umarni da a tashi a nema za mu zo za mu karanta waɗannan abubuwa gobe insha Allahu ta'ala don haka sai mu tashi daidai wannan gaba ku ji maganganu da al'imamu abul faraj ibnul jauzi aka nakalto daga gare shi a cikin littafin shi talbisu iblis da raddin da ya musu da maganganu da abubuwa da waɗannan sufaye suke makalkalewa da su sai a ce ai gashi abdurrahman ibn auf ai babban mai kuɗi ne gashi kuma cikin sahabbai ne amma a lahira da rarrafe zai shiga aljanna dukar duk yar da rarrafe zai shiga don haka sai ce kaga dukiya to bala'i ce idan abdurrahman sahabi ahadul asharatil mubashsharuna bil janna wane ne wane ne in zai samu matsala to waye kai don haka kabarta kabar neman kuɗi sai su makalkale waɗannan hadisan na ƙarya dan da hadisan ƙarya ne ya faɗa ma abdurrahman dan auf da rarrafe zai shiga aljanna ya faɗa ma wannan hadisin ƙarya Allah ka shiryar da mu zama za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu a gobe sai mu ɗora daga inda muka tsaya muna addu'a ta musamman Allah ka yafe mu malam albani Allah ka yafe mishi kusakuren shi ka kai haske kabarin shi Allah ka ji kan uwar gidan shi da ɗan shi Abdullahi da mahaifiyar shi Allah ka yafe musu Allah ka yayyafin rahama akan kabarin su muna addu'a ta musamman Allah maɗaukacin sarki ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah kai ma jagororinmu wato kai ma shugabanninmu jagoranci na gari wannan makaranta ta mu Allah ka sanya mata albarka abubuwan da ke tunkaranta na hassada da bala'i da makircin makirai Allah ka sani Allah ka kawo da ita daga gare su Allah waɗanda suke nufinta da waɗannan makirci ya Allah ka mayar da kaidinsu zuwa gare su Allah ka shiryar da su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane Allah ka rusa su Allah ka ɗaukaki waɗannan mashru'at ɗin akan dukkan wani makirci muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka yafe mana kurakuranmu Allah ka jiƙan mu ka jiƙan iyayenmu malumma mu Allah ka yafe musu Allah ka nisanta mu daga azabar kabari da firgicin alkiyama Allah ka ba mu istiqama ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta da wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu